وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوا عليه عباد الله كلكم إن الصلاة عليه تنجي من النقم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن من رحمة الله بنا وعلينا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالإيمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به قال جل وعلا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال جل شأنه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال جل شأنه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقد من الله على الثقلين وأرسله إليهما ففتح الله به أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da falalan shi ya tara mu a wannan rana mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka saƙon da ke cikin hudubanmu na yau a wannan rana ta juma'a sha ɗaya ga watan uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wannan wata wata ne da yake da ababe da dama a cikin shi wanda ake kaiwa ake komowa ba don komai ba sai saboda shi ne bisa ga zance mafi inganci watan da aka haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda kuma a cikin wannan watan ya bar duniya kamar yadda ya tabbata a wajen malaman tarihi lallai aihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya faru ne a wannan wata mai albarka watan rabiul awwal wanda kuma ya tabbata a hadisi cewa hakan ya faru ne ranar litinin amma babu wata rana da ta tabbata a tarihi cewa an haife shi ne ran kaza ga wannan wata sannan ya bar duniya a wannan wata kuma a ranar litinin kamar yadda ya yi hijira daga makka zuwa madina a cikin wannan wata kuma ya shiga cikin garin madina ranar litinin duk waɗannan ababai ne da suka tabbata to saboda ababe da ke da alaka da wannan fiyayyen halitta wanda duniya ba ta taɓa samun irin shi ba ba kuma za ta sake samun irin shi ba za mu yi maganganu akan wannan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a wannan hudu ba da waɗansu hudu ba da za su biyu baya watakila biyu ko makamancin haka tun da malam ya mai da hudu mu ya zama siris to abin da ke akwai shine da farko rahama ce mai girma da allah ya aiko wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ga mu da kuma duniyan gaba ɗaya ya umarce mu da imani da shi da gaskata shi da masa ɗa'a da kuma koyi da shi Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce haƙiƙa Allah ya yi baiwa ya yi babban kyauta ga masu imani a lokacin da ya aiko ya turo manzo a cikinsu kuma daga cikinsu bi ma'ana daga cikinsu su mutane sannan kuma daga cikinsu su larabawa da ayan ta sauka a lokacinsu yana ɗaukar a cikinsu su larabawa sannan kuma ka a cikin mummu mutane Allah bai aiko mana mala'ika ba, bai kuma aiko mana aljani ba, sai aiko mana mutum irinmu ta hanyar halitta, amma ba irinmu ba ta hanyar falala kuma da daraja. Ya ce wannan manzo ya zo ya talu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah na Alƙur'ani, wai zakihim yana kuma tsarkake su daga kafurci zuwa musulunci, daga shirka zuwa tauhidi, daga jahilci zuwa ilimi. daga zalunci zuwa adalci yana karantar da su littafin alkur'ani yana kuma karantar da su hikima shine hadisi wa in kanu min qabl wa in kanu ay wa innahu domin in dinna mukhaffafatun ce min thaqila yanda al'amarin yake sun kasance kafin zuwan wannan manzo suna cikin bata mabayyanin bata Allah ya aiko wannan annabin yace ai imani da shi fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa wa nurin ladhi anzalna ku yi imani da alqur'anin da Allah ya aiko hasken da Allah ya saukar da shi shine alqur'ani fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabiyil ummi annabin nan wanda baya rubutu baya karatu hakan kuma daraja ce ɗaukaka ce a wurin shi alladhi yu'minu billah wanda ya imani da Allah da kuma kalmomin da Allah ke wahayi zuwa gare shi Allah ce wata biyu ku bi shi la'allakum tahtadun tabbas za ku samu shiriya in kun bi wannan annabi Allah ya faɗa cikin ayoyi masu tarin yawa cewa atiullah war rasul ku bi Allah ku mishi da'a sannan ku bi manzon da ya turo shi ma kuma sada'a fa in tawallau idan kuka waske kuka juya da baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin to lalle Allah kan baya son kafirai da wannan ne malamai suke cewa kin yi wa manzon Allah da'a kafirci ne wa Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzo la'allakum turhamun tabbas za ku dace da rahman Allah subhanahu wata'ala Allah ya sake kira ga masu imani yace ya ku masu imani Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon shi fa in tawallau wala tawallaw anhu kar ku juya mishi baya wa antum tasma'un halin kasancewan kuna jin wahayin da ke sauka kuna jin abin da Allah ke sanar da ku yace wa qula ti'ullaha wa ti'ur rasula ku bi Allah ku bi manzo fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum sai ce wa in tuti'uhu idan kuka bi shi wannan manzon ta tadu kun shirya ashe akasin haka kuma ya zama halaka kenan bin manzan Allah shiriya ne kin masa da'a kuma bata ne kuma halaka ne Allah ce ma Allah rasul babu abin da ke kan wannan manzon illal balagul mubin face isar da sako mabayyani wa qimus salata wa atuz zaka Allah ce ku tsaye da sallah ku bayar da zakka wa iqur rasula kuma ku yi annabi da'a la'allakum turhamun tabbas za ku samu babban rabo za ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine aljanna Allah ya yi baiwa ya yi kyauta ga mutane da aljanu bisa rahaman shi da ya aiko musu da wannan manzo fafataha Allahu bihi ayunan umya ai ta sanadiyan aiko da wannan annabi sai zamto Allah ya buɗe idanun da da suna cikin makanta wa adanan summa Allah ya buɗe kunnuwan da a da sun kurumce ba sa ji wa ƙuluban gulfa Allah ya buɗe zukatan da da suna kife suna rufe saƙo na imani baya shiga saƙo na haske baya shiga cikinsu Allah ya fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske duhu na kafirci duhu na jahilci duhu na shirka zuwa ga haske na imani haske na musulunci haske na tauhidi haske na adalci da haske na sunna wa min ad-dalalati ila al-huda daga kuma bata zuwa ga shari'a wannan babban farin jakada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabbas ballagar risala ahsana balagi ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi mafi kyawun isarwa wa addal amanata amanan da Allah ya bashi ya isar da wannan amanan ahsana ada'in mafi kyawun saukewa ya isar da amanan da Allah ya bashi bai ɓoye komai ba kafin ya bar duniya babu wani abu na alkhairi kwaya ɗaya da annabi ya sani faci ya sanar da sahabban shi sun sanar da tabi'ai haka aka har zuwa yau babu wani abin da annabi ya ɓoye babu wani abin da sahabbai suka ɓoye babu abin da magabata na ƙware suka ɓoye wa nasaha al'umma annabi ya mana nasiha ya yi wa al'ummar shi nasiha cewa su bi Allah su yi wa Allah ɗa'a su riƙe sunnan shi su riƙe tauhidi kar su wuce gona da iri kar kuma su yi sakaci wajen riƙo da addini annabi ya iya abin da zai yi wajen isar da saƙo ya kuma koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan annabi ɗan abdullahi Allah ya ƙara min salati da sallama a azzun nas nasaban ya fi kowa nasaba a cikin mutane babu wani ɗa da mace ta haifa a duniyan nan tun daga kan annabi adam duk da shi ba haifan shi aka yi ba amma da shi ne farkon mutane tun daga kan annabi adam har ɗan da za a haifa na ƙarshe a tashi duniya ba wanda zai bugi ƙirji ya ce shi ya fi annabi asali ko ya fi annabi iyaye masu daraja wannan kan ba zai yiwu ba annabin da kanshi ya faɗi haka a cikin hadisin muslim allah ƙara mishi rahama daga babban sahabi wasila ɗan aska allah ƙara masa yadda ya ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hastafa kinanata min walad Ismaila akwai ruwayan inna Allah hastafa Ismaila min walad Ibrahim wannan ruwayan akwai alaman tambaya kanta bata inganta ba amma ruwaya ingantacciya da babu kura a kanta ita ce inna Allah hastafa kinanata min walad Ismail tabbas Allah ya zaɓi kinana ya fifita shi akan 'ya'yan annabi Ismaila gaba ɗaya sanin kowa ne dangantakan ko kuma nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kanshi da baban shi da kakan shi da kakan baban shi da kakan kakan shi idan aka tafi yana tukewa ne zuwa ga annabi Ismail to cikin yayin Ismail gaba ɗaya ko zuriyan shi akwai wani mai suna Kinana Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran gaba ɗaya sai annabi ya ce wasafa quraishan min kinanata sai ya zaɓi kuma quraish daga cikin zuriyan gidan kinana gaba daya da ake cewa kabilan quraishawa quraish da mutum ne to akwai quraish daga cikin kabilan gidan kinana shi kuma Allah ya zabe shi ya fifita shi ya ba shi daraja da matsayi kan sauran gaba daya daga cikin zuriyan gidan kinanata sai ce wasafa min quraishin bani hashim a cikin kuma zuriyan quraish sai zabi banu hashim a cikin gidajen kaso-kaso da ake da su kamar da ka san kowane yare akwai gidaje kala-kala to a cikin gidajen ƙurayshawa akwai gidan banu hashim sun fi kowane gida daraja sun fi kowane gida falala tun a lokacin jahiliya sai annabi ya ce wastafani min bani hashim ni kuma sai ya zaɓe ni daga cikin ƙabilan banu hashim ya zamo na fi kowa matsayi na fi kowa daraja ya zamo tataccen tatattu Allah bai aiko shi ba sai da ya tace ya tankaɗe kuma ya rereye ya zama ya fi kowa daraja hatta cikin annabawa gaba ɗaya su kaf idan aka tara su shine shugabansu akwai annaba guda biyar wanda an sha faɗa a wuraren wa'azi da karatu annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi nuhu da shi annabin ƙarshe alaihi salatu wassalam guda biyu su waɗannan biyar sun fi kowane annabi daraja duk wani annabin da Allah ya aiko wanda babu wanda ba wanda ya san adadin su sai shi guda biyar sun fi kowa daraja cikinsu da wanda ƙur'ani ya bada labari da wanda ba a bada labari ba duk wani annabi to babu annabin da ya kai waɗannan guda biyar daraja to a cikin guda biyar ɗin kuma guda biyu sun fi kowa daraja annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai an gaya maka ba cikin biyun kasa wanda ya fi sallallahu alaihi wasallam wannan zaɓi ne na allah bisa ganin daman shi shi yasa wani yake cewa akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mujtamilun bil bishri mutasimi yake cewa ka zahar fi tarafin wal badar fi sharafin wal bahar fi karamin wal dahr fi himami yana yabon manzo Allah ce akarin bi khalqi nabiyin akarin din li ta'ajjub ne kai mamakin daraja da matsayi na wannan annabi zanahu khuluqun wanda kyawawan ɗabi'u ne suka mishi ado sai ce bil bishri bil husni mujtamilun ya tattara dukkan wata kyau in ana magana halitta mai kyau Allah bai halicci ɗan da ya kai annabi kyau ba shi yasa da ake ta maganan kyawun annabi Yusuf to shi rabin kyan manzo Allah yake da shi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata annabi ya ce an ba wa Yusuf rabin kyau rabin kuma aka raba sauran mutane gaba daya ni kuma guda aka bani ba a raba ba shine albusai ce munazzahun fi sharikin munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fi ghayr munqasimi yace shi an tsarkake shi a wajen kyawun shi ba hada shi da kowa ba yafi kowa kyau ke sa idan kana neman farin jini akan ka sha suratu yusuf ganda ka sha suratu muhammad wannan shine annabi rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi shi yasa Hassan bin Sabit yace wa ahsanu min kalam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u yace wa ahsanu minka lam tara qattu aini kyakkyawa kaman ka ido na bai taba gani ba wa ajmalu minka kyakkyawa kaman ka kawatacce dan gaye wanda yafi kowa kyau lam talid nisa'u mata ba su haife shi ba a baya walan talidan nisa'u har abada ko ba za a haife shi ba sai ce kulikta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka ka zamo ka kubuta daga kowace irin aibu baka da illa ko wani aibi a wajen halittanka baka da illa ko aibi a cikin ɗabi'unka sai ce kai ka annaka kad kulikta kama da shawo kai ka ce ma kai ka faɗi yadda kake so a halicce ka sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabin rahama wannan shine wanda Allah ya aiko shi azhara Allahu ala yadayhi min almu'jizati ma abhara al Allah ya aiko shi ya bayyanar da wasu mu'jizozi wanda sun rinjayi hankali hankalinka ba zai dauka ba mu'jizozin manzon Allah in ana bayanin su hankali ba zai dauka ba sai imani ba abin da zai karbi labarin mu'jizan manzon Allah da matsayin shi da darajar shi in ba imani ba shi yasa lokacin da aka dauke shi daga makka zuwa baitul maqdis a cikin dare ɗaya kuma aka tashi da shi zuwa saman sama duk a cikin dare ɗaya kafirai suka ce wannan ƙarya ne da hankali ba zai karba ba sai imani to manzan Allah yana da mu'jizozi wanda sun gagari hankali wata ya tsage dalilin manzan Allah ya kira ya ce kai wata tsage dare gida biyu kowa ya gani duk wanda ke maka a lokacin ya gani wata kawai sai dare gida biyu manzan Allah alaihi salatu wassalam dabbobi suna mishi magana yana daga cikin darajar shi da mu'ujizozin shi ya ce a cikin garin makka har yau na san akwai wani dutse in zan wuce sai ya min sallama ya gashe ni amma bai nuna kowa dutsen ba da ya nuna da an yi tsiya saboda kare tauhidin mutane da wallahi wani iya je maka ko umra can zai tare ba ruwan shi da ɗakin kaba to saboda kare tauhidin mutane kar a fada cikin shirka bai nuna kowa dutsen ba amma ce ni na san wannan dutsen manzo Allah na daga cikin darajar shi da mu'jizozin shi bishiyoyi ne guda biyu ɗaya na can ɗaya na can ya ce ku taho ku haɗe suka taho suka haɗe suka zo suka masa ainihin kamar katanga shine albusairi ke cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami yace bishiya ne ta taho zuwa gare shi tana tafiya ba tare da tana da ainihin digadigai ba saboda mujiza kawai na daga cikin mu'jizan manzon Allah alaihi salatu wasalam za a ci abinci abincin yayi kaɗan duk wannan ya zo cikin hadisai ingantattu yayi addu'a kuma abincin ya karu akwai lokacin da yatsun shi haka ruwa ke zuba ana cikin wani irin yanayi a halin tafiya babu ruwan sha ga babu ruwan alwala ba komai sai wani sahabi ke da ɗan ruwa kaɗan shi kan shi makila ba zai ishe shi ba annabi ya ce kawo ruwan haka ya sa yatsun shi haka ya addu'a ruwa ya dinga fita daga cikin hannun shi sahabbai sama da dubu kowa sai da ya sha aka yi alwala aka iba aka yi guziri sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabin rahama sallallahu alaihi wasallam hatta annaba wanda Allah ya aiko ya zaɓe shi ya fifita su akan darajar da ya bashi ko kusa da shi ba su zo ba faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wala midanuhu fi ilmin wala karami ya kere annabawa wajen kyawun halitta wajen kyawun ɗabi'a ba sa ma zuwa kusa da shi wajen ilimi ko daraja yace fa innahu shamsu fadlin kum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fi zulami matsayin annabi da sauran annaba kai ka ce taurari ne da rana rana suna taurari suna bayyana ne in dare yayi sai in rana ta buya amma matukar ranar tana nan babu tauraron da zai haska saboda darajar shi saboda matsayin shi sallallahu alaihi wasallam Allah faɗa cikin alkur'ani mai girma cewa rafa'na laka dhikra mun ɗaukaka ambatanka imamu qatada Allah mishi rahama yake cewa rafa Allahu zikrahu fi dunya wal akhirah Allah ya daga darajar annabi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama yace fa laysa khatibin babu wani mai hudu ba irin su mala albani duk hudu banka wala mutashahidin ko wani mai furta kalmar shahada wala sahibi salatin ko wani mai sallah ko kai ne sallau saboda sallah sai ce illa yunadi biha face dole ka kira sunan manzon Allah alaihi salatu ko kana so ko baka so sai ka kira sunan shi yake cewa imamu hassan allah mishi rahama daga cikin sahabbai yace wa dammal ila husman nabi ila ismihi idza qala fil khams al mu'adhdhin wa ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li jillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad yace allah subhanahu wa ta'ala ya hada sunan shi da sunan manzon allah alaihi salatu wassalam dole ka ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan ko kana so ko baka so babu wanda ake kiran sunan shi a duniya kamar manzon Allah alaihi kullum a kira sallah a cikin tahiya a wajen salati dole a ta kiran sunan shi wannan daraja ce da Allah ne ya ce wa rafa'ana laka dhikrak yanzu ka dauki irin birnin Cairo ga wanda ya san Cairo ta kasar Misra duk duniya babu garin da yake da yawan kiran sallah kamar Cairo idan azhar ta ya rude da kiran sallah in kai bako wanda sai ka tsorita saboda sifiku suke da shi ba irin na masallaci mai yatti ba a ita gyara ina fata an gane wasu mahaukatan sifiku ne Allah kawo mana ƙarshen matsalar namu mu ba garin gaba ɗaya ruɗe da kiran sallah ka ji karnuka suna ta haushi ka san shaidanu ne su ta haushi to saboda mai dole a cikin wannan a ta kiran su dai shi kai hatta shekara biyu da ya wuce ina amerika akwai waɗanda suke ba da kiyasin daga januwari zuwa disamba yara nawa aka haifa ka san ba irinmu bane ba ko a gombe ba san yaran da aka haifa ba duk shekara za ci an haifi yara adami kaza kuma babu ɗan da za a haifa ba tare da gwamnati ta sani ba saboda me saboda akwai social security number da ake ba wa kowane ɗan ƙasa in baka da shi ba abin da za ka iya yi ba za ka shiga makaranta ba ba za a ɗauke ka aiki ba ko me sai kana da wannan lambar ana haifanka dole a je amma ko a gida aka haife ka misali to an san adadin yaran da aka haifa sai suka ce a yaran da aka haifa a narka a wannan shekaran yara waɗanda aka sa musu suna muhammadu su ne na biyu a yawa a ƙasan amurka kenan fahasidu humut kenan idan aka ce a amurka yara masu suna muhammadu sun fi su ne na biyu a wajen yawa ka san akwai kalubale a gabansu ko ba ka ba to wannan ba illa wa rafa'ana laka zikirak Allah ne ɗaukaka ambaton shi ya fifita shi akan kowa shi ne fiyayyen halitta wannan kaɗan ne daga cikin hudubanmu ta farko in Allah ya mu wani sati ko wani sati insha Allah za mu ci gaba za mu yi magana game da wannan babban ɗan adam da Allah ya halitta mai daraja wanda ba taɓa yin kaman shi ba mu yi magana akan darajar shi da matsayin shi sannan kuma ya ya kamata mu mu'amalance shi yadda suna ta tanadar Allah ta'ala ha ƙara mana son manzon Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala wannan babban annabi Allah ka yi salati da sallama zuwa gare shi Allah ka ƙara masa ka ƙara mana ƙaunan shi ka kuma ƙara mana ƙaunan shi a yadda ta dace da yadda kake so Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka إنه لا ذل من وليت ولا عز من عليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأسر أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم